بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء تقوس قوة شاء تياوة ذا القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan shida a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasa ɗinmu na arba'in da biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa shay'un min fada'iliha littafin arba'in da shida ko da biyar arba'in da biyar ne to ta khalafar nasu fi ma kadara awwara wauke na da biyar ne to shi kenan to ina ga wancan satin ko dai mun yi mistake ko an samu matsala amma dai da biyar ne ina ga ko a'a ana ta taburza akan da biyar ko da shida da bakwai ne? eh a ba shafi ba nambar karatu eh nambar karatu nambar kaset a sun da takwas ne ko? to to yanzu da biyar din zamu bai shi ko da shida da biyar ko? to Allah ya mana muwafaka za mu tashi annaqidun rabi'u ko abinda ke warware kalmar shahada na hudu shine malam ya masa take da mani itaqa da anna hadiya a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi wa afdalu wa anna hukumu ghairihi ahsanu min hukumihi wa a'dalu wato duk mutumin da ya kudirta cewa ya saka a ransa ya yarda ya amince ya sakankance cewa lallai shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ta kai shiriyar wani daga cikin mutane ba ma'ana shiriyar wasu mutane ta fi ta manzan Allah an gane ta fi kammaluwa kuma ta fi falala kuma lallai hukuncin wanda ba Allah ba ba annabi ba ya fi kyau daga ko sama da hukuncin Allah da na annabi kuma ya fi adalci hukuncin wani wanda ba Allah ba ba annabi ba ya fi adalci wannan mutumin ya zama kafiri duk mutumin da ya sa ransa cewa hukunce-hukuncen Allah da hukunce-hukuncen shari'a akwai zalunci da rahin sanin ya kamata a ciki ya zama kafiri duk mutumin da ya ƙudurce cewa tsare-tsaren wani ko tsare-tsaren wasu mutane sun fi tsare-tsaren addinin musulunci da ƙur'ani da hadisi wannan mutumin ya zama kafiri an gane maganar da kyau ko shine za mu tattauna insha Allah malam yace kallabi yufaddiluna hukumar tawagit kamar waɗanda suke kallazina yufaddiluna hukumar tawagit kamar waɗanda suke fifita hukunce hukuncen ɗagutu shine wannan final code da kuke gani da irin waɗannan tsare-tsare kamar yadda muke faɗa mu abin da muka sani kuma malamai suka karantar da mu shine wannan hukunce-hukuncen da ake mana yanzu muna bin su ne a babin larura haka muka tashi muka tsinci kanmu kuma babu ranar ko kuma babu da hanyar da za mu canza su su dawo hukuncin Allah mu a ƙarfinmu da ikonmu da yanayinmu amma ina mai tabbatar muku duk ranar da na zama gwamna insha Allahu ta'ala an gane maganar da kyau ko wallahi wannan hukunce hukunce duk sai mun rusa su insha Allahu ta'ala an gane magana yawa don haka mun yarda da su ne a babin menene larura ba mu yarda da su ba ba mu imani da su ba ba mu amince da su ba wannan shine gaskiyar magana kuma wannan ita ce musulunci daga kaji ka yarda da waɗannan tsare-tsaren ka amince da su su ne tsarin da ya kamata musulmi ya rayu a kansu ka zama kafiri wallahi wannan shine gaskiyar magana kawai ba yadda muka iya ne amma ranar da duk muka samu damar rugurguza su da kakkarya su da fatattaka su to wallahi duk zamu karerya su mu watsar da su kai ka ji haka ni in ji haka mu mu ji haka wannan shine musulunci jama'a an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu yi ne ke cewa kallazina yufaddiluna hukumar tawaghit kamar waɗanda suke fifita hukunta hukuntan dagutu ala hukumihi akan hukuncin Allah subhanahu wata'ala fa kullu man i'taqada da haka duk wanda ya kudurce annahu yajuzul hukmu bi ghairi shari'ati Allah fil mu'amalat cewa ya halatta ai hukunci da abin da ba shari'ar Allah ba ko da ababun mu'amala ne a babin mu'amala ka ce ya, ya halatta ku ji fa ba wai ma ka ce ya fi na shari'ar musulunci ba a'a ka ce shi ma ya halatta na musuluncin ya halatta hi ya kamata wancan ma ya halatta kana faɗin wannan ka zama kafiri kaga ba wai fifita shi kai akan na me ba na musulunci ba amma tare da haka Allah bai bar mutum ba an gane kuma kaga aka ce ko da a babin mu'amala ne ko da a babin saye da sayarwa ne ka ce tsare-tsaren da ake bi na saye da sayarwa wanda ba na musulunci ba yadda musulunci ya tsara ba ya halatta ka faɗa haka wallahi ka zama kafiri tsare-tsaren yadda ake sai da filaye ko gidaje ina so ku gane babin mu'amala da zamantakewa na jama'a tsare-tsaren yadda ake karɓar bashi da yadda ake mayarwa tsare-tsaren yadda ake kaza duka na mu'amalar mutane ka ce ai wanda ba na musulunci ba ma ya halatta ka zama kafiri kun gane magana da kyau ko wannan shine gaskiyar magana to shine yake cewa awil hudud ko kuma haddoji mutum ya ce ainihin wato haddi ba dai ba ainihin wato wani abu ne abin dubawa ba ko ba za a yi shi ba na shari'a mutum ya zama kafiri au gairihi ma ko wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa wa in lam ya'taqid anna zalika afdalu min hukumi shari'ati min hukumi shari'a ko da bai kudirta cewa waɗannan abubuwan sun fi hukunce hukuncen shari'a adalci ba cewa kadai ya halatta wannan ya isa ya fitar da mutum a musulunci domin ya halatta abin da Allah ya ne ya haramta ina fata kuna fahimtar magana misali zan baku jama'a galibi bankuna Allah ya saka musu da alheri Allah ya shirye da yawa daga cikinsu ba mu ce duka ba akwai bankunan da suke tsari na musulunci galibi bankuna suna ba da ainihin wato rance ko bashi ko kaza da irin waɗannan abubuwan to shikenan abin da kawai za ka ce shine waɗannan tsare-tsaren ba su halatta ba amma a babin larura idan ta kama mai mu'amala da su ma iya mu'amala da haka amma bai halatta ba kun gane magana da kyau ko bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba amma tun da larura ta sa mun dole wani abin sai ka mu'amalanci abin a haka to baya za ka yi babu yadda za ka yi amma a aƙidar mu da musuluncin mu da tsarin mu na musulunci wannan haramun ne wannan kan dole ka kudirce shi amma tun da larura ta kama babu yadda muka iya to ranar da ka zo ka ce wannan tsarin da ake ba da rance wanda Allah ya haramta ya ce riban nan haramun ne sai ka zo ka ce ka halatta ma'ana ya halatta yanzu kaga Allah ya haramta kai kuma ka menene to wannan shine inda kafircin ya shigo domin daga cikin hanyoyin da dan adam ke kafircewa Allah akwai halatta abin da Allah ya haramta don haka akwai bambanci tsakanin mutumin da ya halatta abu da kuma mutumin da ya aikata shi ko da da gangan ne amma ya san haramun ne ya yadda haramun ne misali mutum ne ya zo ya ce ya halatta a sadu da mace tana jinin al'ada ya zama kafiri amma idan bukata ta kamo shi ta matar shi ya ji ba zai iya haƙuri ba kuma tana jinin al'ada kuma ya sadu da ita da aka zo aka tambaye ya aka yi haka ya ce wallahi ba zan iya haƙuri ba ne da na ganda in je in afkawa wacce Allah ya haramta min garan afkawa matana duk da dai tana cikin hali na rashin tsarki amma ni na san haramun ne to wannan sai a ce to hukuncinka shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce za ka yi sadaka da rubu'u dinari ko kuma dinari guda ɗaya shine in ka lissafa yanzu kusan naira dubu arba'in da biyar kaga gobe ma sai ka kara ko ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko kusan dubu arba'in da biyar amma ka yadda wannan abin da kai haramun ne to shikenan ba matsala to amma daga cikin 'yan shi'a jama'a yasa ake ce musu kafirai duk wanda yake da wannan aƙidar kafiri ne daga cikinsu akwai waɗanda suka ce ya halatta a sadu da mace tana jinin al'ada to ko ba su sadun ba faɗin maganar ya fitar da su a musulunci shi kuma wanda ya aikata matukar bai kudurta haka ba ya yana dan a cikin musulunci sai dai kawai ya saba wa Allah to wallahi dole ne mu dinga bambance irin waɗannan abubuwa halattawa shine bala'i ka halatta to ka shiga da'irar kafirci amma in ka aikata bisa kuskure kai ko da gangan ka aikata amma baka kudurta halaccin abin da ka aikata ba har yanzu kana nan a da'irar musulunci ya rage yanzu shari'a ta ba faɗa idan akwai hukuncin da aka tanadar ai maka wannan hukuncin amma kana nan a cikin musulunci jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah shiryar da mu to shine yake cewa wa illam ya'taqid anna zalika afdalu min hukmi shari'a yace li annahu yakunu bidhalika qad istabaha ma harrama Allahu ijma'an domin da wannan cewa ya halatta ɗin a yi kaza to kenan ya halatta abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi to da wannan ijma'i ma'ana malamai sun haɗu akan haka yace sai yace faqad na qada la ilaha illallah duk mutumin da ya haka to ya warware kalmar shahadash ya warware kalmar shahadash baki da sai malam yace wa marra'a wanda di ya ga anna infaza hukumillahi fi qat'i yadi sariqi cewa zartar da hukuncin Allah wajen yanke hannun ɓarawo, aurajin zani ko kuma jefe mazinaci almuhsani musamman wanda yake da aure shine katangagge kenan wanda yake da aure ko matar da take da aure cewa jefe ta ko jefe shi la yunasibul asr al hadir wannan hukuncin bai yi daidai da zamaninmu na yau ba kasa akwai masu wannan magana ai wannan hukunci ai yanzu ya zama outdated ya zama outdated wai shi gashi bature da wannan outdated din zaka za a audiya ka a cikin wutar jahannama wallahi Allah wai wannan hukunci yanzu bai kamata a ce yanzu za a yi wa mutane ai ya kamata a zarurar da mutum ne a yi masa fada a yi masa nasiha a yi masa kaza saboda ya fi Allah iya hukunci ya fi Allah sanin halin waɗanda ya halitta to duk mutumin da yake jin cewa irin waɗannan hukunce-hukuncen ba su dace da wannan zamanin ba ba su dace da rayuwarmu ba ba su ba za su saita mutane ba wallahi tallahi ya kafurta yasa za ku ga idan kana bin kissan larabawa kissoshin larabawa tun kafin zuwan shari'ar Allah su suka yadda da irin waɗannan hukunce-hukuncen hukuncin in mutum ya yi sata a yanke masa hannu ina fata an fahimta ko kuma in mutum ya yi zina a kashe shi ko in mutum ya yi abin amana yana da mata ko mata da take da miji ko kuma in mutum ya kashe a kashe shi suna cewa akthirul qatla li yaqilla al ku yawaita kisa saboda a samu karancin kisa wannan tun a zamanin jahiliya ma'ana in mutum ya kashe muku naku to kuma ku kashe shi in kuna haka to za a rage me kashe-kashe a cikin mutane to kuma haka ne ko ba haka bane to kaga shari'a he ta zo ta tabbatar da wannan abin da suke faɗa tun a jahiliya kaga kenan mai ganin cewa in mutum yayi kisa a kashe shi in mutum yayi zine da mata a jefe shi in mutum yayi sata ya kai rubu'u dinar a yanke masa hannu mai ganin wannan ba ci gaba bane jahilan farko ma sun fi sanin ya kamata domin su sun yadda da abin tun kafin me shari'ar Allah ta zo ta jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko su sun yadda da magana tun kafin shari'a so zuwan shari'a sai ya tabbatar da abin da suka yarda da shi yasa Allah sai yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'allakum tattaqun walakum fil qisasi dangane da kisasi a cikin rayuwarku hayatun kuna da rayuwa ta tabbata kuna da rayuwa ta dindindin ya ulul albabi ya ku masu hankali la'allakum tattaquna tabbas za ku ji tsoron Allah in kun yarda da wannan wani yana raira baita yana cewa yadun bi kamsi ma'innin asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi rubu'u dinari tanaqudun ma lana illa sukutu lahu wa nasta'idu bi maulana minan nari yace yanzu wai hannu a yanke ta dan ta cire ko ta ɗauki abin da bai kai rubu'u dinar an gane magana da kyau ko ku lura da wani abu idan mutum ya saci abin da ya kai rubu'u dina wanda idan ka lissafa yanzu bai wuce ko dubu sha biyar ko sama da haka ko ƙasa da haka kaɗan ba za a yanke masa menene hannu to amma ko kun san in kuma aka yanke hannun ba tare da ta yi haka ba za ka biya kusan miliyan uku ne ko miliyan hudu in aka yi lissafin abin da za ka biya to wai shi ne sai wani gauraka wanda bai fahimci shari'ar Allah ba sai yake cewa wai hannun da idan ta ya ɗauki abin da bai kai rubu dinari ba za a yanke ta to don me yasa kuma idan aka yanke ta a banza haka za a biya kudan naira miliyoyi me yasa haka shi bai gane ba shi yasa sai ce tanaqudun wannan wani tufka da warwara ne malana illa sukutu lahu ba mu da ta cewa sai dai mai shiru a to ai ka kwafsa tun da kace ta naƙudi ne tubka da warwara jama'a kuna fahimtar magana da ke ku ma'ana ka ci gyaran Allah ya ce wa nasta'izu bi maulana minan nari mu nemi tsarin Allah daga ainihin wato wutar jahannama to shine sai wani sai mayar masa da martanin wannan baitin nasa yace ai ita hannun lokacin da ta yi ɗan hannu ta yi dogon hannu a lokacin sai darajarta ta faɗi ina fata kuna fahimtar magana kimarta da martabarta sai ta zube saboda ta yi dogon hannu ta je ta ɗauki abin da ba nata ba amma yayin kuma da aka zo aka taɓa ta ba ta yi komai ba sai Allah ya nuna tana da kima da martaba yace tunda kai baka da hankali bari mu baka amsa an gane maganar da kyau ko yace abin da yasa ta zama za a yanke ta a rubu dina ta yi dan hali ne ta yi zubarwa da kanta kima kimar da Allah ya bata ta watsa ta don haka sai Allah ya ce a yanke ta amma da ta kame aka zo aka taba ta ba tare da ta taba kayan kowa ba sai Allah ya ce a bata abin da zai ya wuta tunanin dan adam a wajen biyan diya ina fata kuna fahimtar magana to mutum ba da hankali ko ba da lissafi ko ba da nazari ko baya kallon dokar Allah ya take tafiya sai ya dinga ganin wasu abubuwan wai me yasa ma za a ce kaza baka yarda da Allah bane amma in ka yarda da Allah kana bibiyar hukunce hukuncen Allah ba ka da tashin hankali dan ka ji an yi wani hukunci ko an faɗi wata magana an gane magana da kyau ko Allah shiryar da mu da haka yake cewa marra'a duk wanda yake ganin anna infaza hukumin lahi fi qat'i yadi sariqi cewa zartar da hukuncin Allah wajen yanke hannun barawo aurajmi zani almuhsani ko kuma jefe mazinacin da ya taba aure la yunasibul asr al hadira bai dace da lokacin mu nan na yanzu ba faqad naqada la ilaha illa allah wannan mutumin ne ya warware wa kansa kalmar shahada da gangan da ganganci kun gane sai malam yace wa man itaqada kuma wanda ya kudurce wanda yake ji a ransa wanda yake fahimta cewa annal anzimata allati yasunnu hannasu tsare-tsaren da mutane suka tsara wa kansu a yau ma'ana wasu ne kawai za su je su shiga a biya su kuɗi a kama musu hotel a ba su wata shida a ce su je su ɗauki constitution ɗin nan su yi masa garan bawul su bi shi harafi bayan harafi suna bi suna gyara abin da suka ji ya musu abin da suka ji bai musu ba su watse shi abin da suka ji yana da buƙatar suna buƙatar gyarawa su gyara na ƙarawa su ƙara na ragewa su rage to wanda yake jin cewa irin waɗannan tsare-tsaren da mutane su suka zauna suka shirya wa kansu ina fata ana fahimta afbalu min shari'atul islam ai waɗannan tsare-tsaren ma da mutane suka tsara sun fi shari'ar Allah au anna ahkamal islami ko kuma cewa hukunce hukuncen musuluncin nan da muke da su la yasluhu tatbiquha fi hadha al-asr ba za su taɓa yiwuwa a ɗabbaƙa su a wannan zamunan da muke rayuwa ba au annal islama ko kuma ma yana ji cewa shi musulunci ma kana sababan fi takhallufil muslimina shi ya kawo rarrabuwar kan mutane ka san akwai wanda suke ganin haka cewa ai waɗannan tsare-tsaren da Allah ya gindaya da wanda manzon Allah ya zo da su su suka zo suka warga zama tsarin ɗan adam da za a bar mutane su rayu akan constitution da za su fi zama lafiya kai in ka yadda da wannan wallahi ka zama kafiri duk mutumin da yake ji cewa wai ai musulunci ya zo da matsala ya zo da damuwa ya zo da wasu tsare-tsaren da bai su dace da ɗan adam ba ya zo da wasu irin abubuwan da bai dace da tunanin mutane ba ya kamata a bar mutane ne su tsara wa kansu yadda za su rayu yadda za su yi saye da yadda za su yi sayarwa da yadda za su yi aure da yadda za su aurar da yadda za su yi haihuwa da yadda za su suna da yadda za su duka komai su tsara wa kansu wallahi duk mutumin da ko bai faɗa ba ya yarda da haka a ransa to ya zama kafiri kun gane magana da kyau ku dama matsalar ɗaya biyu ne ko dai ka yarda a ranka ko kuma ka yarda a ranka kuma ka furta da bakinka jama'a ana fahimta da kyau ko to wannan malamai suka ce duka mutum ya zama kafiri in yi haka au ya kulu ko kuma ya ce innal islama ai shi musulunci mahsurun fi alaqatil mar'i bi rabbih duna an yakuna lahu hukumin fi fi shu'unil himayatil ukhra hayatil ukhra yace zaka ga wani yana cewa ai shi musulunci ya takaitu ne tsakanin bawa da ubangijinsa me wannan yake nufi shine mutum kawai je ya sallah in ramadana ya zo ya menene ya yi azumi lokacin aikin hajji ya biya ya je ya aikin hajji zakka idan ta yi ya fitar da zakka ya bawa abin nan ya yarda cewa Allah ɗaya ne ya yarda kaza amma yana da aƙidar cewa wannan addinin na musulunci kawai tsakaninka ne da Allah banda sauran dokoki da matsalolin rayuwar mutane ba a magana akan wannan ka yarda da wannan to ka zama kafiri kuma ku lura za ku ga da yawa daga cikin mutane yau sun wayi gari sun yarda su yi musulunci amma na fannin alaƙarsu da ubangiji amma sauran dokokin allah ba ruwansu da shi za a ga mutum yana ikirarin musulmi ne shi musulmi ne shi amma yana zuwa coci yana da abokai arna yana hulɗa da arna yana biye musu har ma ka ji yana wasu maganganu irin nasu ka ji mutum kana magana da shi kawai ce hallelujah wallahi tallahi mala kuma wai musulmi ne ko kuma mutum kana magana da shi ya ce oh jesus jesus kuma yana musulmi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko da sauran wasu abubuwa waɗanda alaƙa ce tsakanin Allah da bawa ta a ibada amma duk abin da ba wannan ba mutane sun yarda su rayu duk mutumin da ya yarda da wannan shine tsarinsa to ya fita a cikin musulunci sawa'un ya yarda ko bai yarda ba matukar haka ya kudirce haka ya yarda to lalle lalle ya fita a musulunci yasa ga sunan za ka gansu za su zo masallaci amma shigar su ma ba ta irin ta musulmi ba idan suka tahi biki za ka ga babu tsarin musulunci a cikin bikinsu idan suka tahi hidima ta saye da sayarwa za ka ga ba sa tsarin musulunci in ma ka zo kana faɗa masa ga yadda musulunci ya tsara to za ku rigima da shi to duk mutumin da yake da irin wannan tunanukan bai yadda da tsare-tsaren addini a cikin harkokinsa da mu'amalarsa da zamantakewarsa ba kawai abin da ya ɗauka musulunci shine a fito a yi sallah da azumi da aikin hajji da zakka sauran duka kai yadda ka ga dama shi haka ya kudirce a ransa to wannan ya fita a musulunci haka za ka gansu yanzu bari mu ba ku misali sai a nuno maka mutum a ce maka sita ne misali a india sita ne shi a india ya ce ai musulmi ne amma yana warawa yana waka yana rungumar mace haka ne ko ba haka ba shi ya yadda zai je sallah zai je a lokacin ramadan zai azumi amma rayuwarsa ta hanyar samunsa da hanyar kashewarsa da hanyar komai nasa musulunci ba shi da ta cewa a inda musulunci yake da ta cewa shine idan aka kira sallah to nan ka zai zo ya sallah amma sauran abubuwa kaf ya ce shi bai kamata musulunci ya hana shi waɗannan abubuwan ba to inda a ce aikatawar kaɗai yake yi bai ƙudurta halacci ba har yanzu ka ƙira shi musulmi amma da yawancinsu suna aikatawa kuma suna ƙudurta menene halaccin haka to wannan halaccin da suke ƙudurtawa kansu shi ya fitar da su a musulunci shi yasa wani babban malami ya rubuta littafi ya sa masa ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamina masu sa hannu a madadin Allah ya ta kawo maganganun ko kai malami ne karka dinga gaggawar daga an ce malam ne hukuncin ka zaka ce ya halatta wallahi kai hankali za ka fita a musulunci baka ankara ba ka tsaya ka yi bincike kafin ka tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa in ba haka ba in dai ka ɗauki ɗabi'a ta halattawa da haramtawa to gaskiyar magana ana jiya maka faɗawa da'irar kafirai wallahi tallahi jama'a to ballantana ni da kai waɗanda ba ma malaman ba kawai mu ma sauraro muke yi ko kuma zuwa muke gurin malamai muna ɗauka kenan kawai mutum ka je yanzu jiyan nan jiyan nan wani buga mun waya malam musu muke yi a majalisa to sai aka ce wai kaza ya haida ce a dakata kafin ka isa magaryar tikewa ni bana amsa tambayar musu a majalisa a malam ba musu ake ba na ce ka ji yanzu ne yi maganan kuma yanzu ya karye ta kanshi na ce kai fa kace fa musu ake a majalisa sai wani ya ce halal ne wani ya ce haramun da Allah da wata aya ta halatta shi wannan da wata aya haramta kawai mutum ya sha gwate ya kai mar karo jama'a ya samu coca cola ya dura ya zauna kawai ya ta musu da mutane ana cewa kaza ya halatta yana ina ya halatta kuwa bai halatta ba da wanda ya ce ya halatta da shi da yake cewa ba halal ba ne in ka tsitsiye su duka ba su da madogara a qur'ani ko a sunnar manzon Allah haka fa muke yi wa addinin musulunci karan tsaye kuma shi wannan mai magana idan injiniya ne da zaka zo ka ce zaka yi magana akan injiniya ne sai ya ce ba fil ɗinka bane ko ba haka bane malamin su sai ya ce ba fil ɗinka bane da haka bai kamata ka sa masa baki ba amma shi ya iya sa baki a shari'ar Allah tare da cewa kai za ka iya sa baki a injiniyarin kuma baka zama arne ba haka ne ko ba haka ba amma shi in ya sa baki a shari'a yanzu nan sai ya sauka shalda amma sai ya cire wai kai ba za ka samar baki ba amma shi zai iya sa baki a cikin na Allah Allah ya sauwaƙe Allah ya ganar da mu saboda haka dai akwai buƙatar mu dinga kallon wannan doka ta Allah da muhimmanci mu dinga kimanta ta in ba haka ba to lamari zai dinga lalacewa Allah ya Allah ya yi mana to shine yake cewa ko kuma mutum ya buɗi baki ya ce ai musulunci alaƙa ce tsakanin bawa da ainihin wato ubangijinsa an gane a ba shi da alaƙa da cikin da abubuwa na sha'anin rayuwar mutane to duk mutumin da ya haka sai malayin ce faqad naqada la ilaha illallah shi ma wannan ya saka zare da allura ya warware menene ya warware kalmar shahada kaf ɗinta an gane maganar da kyau ko sai malam ya sake cewa wa kullu man istabaha ma harrama Allah wa rasuluhu mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darura duk mutumin da istabaha ma harrama Allah ya halatta abinda Allah ya haramta wa rasuluhu kuma ya halatta abin da annabi ya haramta na fata ana fahimtar magana mimma huwa ma'lumin min ad-dini bi darura daga cikin abubuwan da addinin musulunci an san shi a cikin addinin musulunci sanannen abu ne a cikin addinin Allah kuma ya halatta shi ko ya haramta shi sai ce ka zina karmar mutum ya zo ya ce zina halalci Allah ya ji malam albani ya ce da kunnensa ya je wata tana cewa yo me uba ma ta goya nata balle ni mai shege ku kalli hausar yo me uba ma ta goya nata balle ni mai shege yanzu wannan magana mai take nufi kamar nata ma shine mai asali shine na asali wancan shine dan ta gaban fatiha ina fata kuna fahimtar magana kaga wannan karara kalma ce da take nuna halaccin zina ma'ana ita wai ai ita ya kamata ma ta yi alfahari ta goya nata ba waccan da ta yi aure dan ta yake da uba ba ina fata kuna fahimtar magana to kaga wannan matsala ce to duk mutumin da ya buɗu baki ya halatta wani abu kamar zina an gane war riba ko ya halatta riba kaga daga cikin hanyar da suka halatta riba kun san me suke kiran riba da larabci fa'ida yanzu ko ni ne na ce maka kai wani wannan abun akwai fa'ida a ciki ai za ka tsaya ka mai da hankali a kansa ko kaga wannan kalma ce ta halattar da abin da Allah ya haramta in ba ku manta ba akwai laccar da dai muku anan hanyoyin da shaidan yake bi wajen hallaka mutane na kawo muku wasu similarities wasu abubuwa da suke faruwa tun a zamanin annabi har zuwa yau da yadda shaidan yake fifita wa mutane abin da Allah bai yarda da shi ba sai bahi wani yanayi da wani salo wanda yake mai menene mai kyau ya kawata shi sai ka ga mutum ya yarda da shi yanzu misali yanzu dan wasan Hausa sai ka ji an kira shi wai jarumi ko a kira ta jaruma wanda asalin kalmar jarumi da Hausa in ka samu samfareren Bahaushe ya fassara maka meye ma'anar jarumi wallahi sai ka fashe da kuka idan aka jingina ta zuwa ga dan wasan Hausa in ka san me ake nufi da jarumi da hausa za ka yi kuka da hawaye yayin da ka ji an jingina ta ga ɗan wasan hausa ko 'yar wasar hausa to wannan na daga cikin hanyoyin da shaidan ya bi don ya ƙawata wa mutane munanan abubuwa da kyawawan sunaye riba sai a kira ta fa'ida da turanci a kira ta interest wani ƙari ko wani ɗan more-more wani alheri na fata an fahimci magana da larabci su kira ta abin nan ainihin wato fa'ida to duka wannan yana daga cikin hanyar da ake ainihin wato fifita abubuwa da kuma halatta abubuwa waɗanda ba su ainihin wato halatta ba don haka ko da Allah ya jarrabe ka da mu'amala da wasu abubuwa waɗanda ba halal ba ne ta iya yiwuwa yanayinka ko yanayin aikinka ko yanayin zamantakewarka haka Allah ya jarrabe ka da wani a makamancin haka to abin da ake bukata da kai ka dinga mu'amalantar wannan abin a babin larura kuma kana yi kana roƙon Allah Allah maɗaukakin sarki ya kama hanya da tafi wannan domin kada wani ma'aikacin banki yanzu ya ji hankalinsa ya tashi no ba haka muke faɗa ba ai bambancin mu da yan boko haram kenan jama'a bambancin mu da BH bambancin mu da khawarijawa kenan shi ba khawarije ba za fa ka taɓa sabawa Allah ba kana sabawa Allah ka zama kafiri mu kuma aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa saban Allah ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin cikar ka na matsayin musulmi dan adam dolan ka ma ka sabawa Allah domin manzon Allah ya ce law Allah ya ce law annakum tukhti'una bil laili wan nahari da a ce ba dan kuna sabo dare da rana ba Allah ce da na share ku na kawo wanda za su dinga yin saɓan suna tuba ina yafe musu wato ake yin saɓan mu ma ɗaya ne daga cikin shika-shikan tabbatuwar zaman mu a cikin duniyan nan dole mu ma mu saɓa wa Allah haka Allah ya tsara Allah bai tsara mu za mu zamanto wankakku kamar mala'iku ba to amma lokacin da ka saɓa wa Allah ka ji baka ji daɗi ba kuma ka ji cewa wannan abun ba halal bane amma inda matsalar za ta shigo ka fita a musulunci shine ka saba wa Allah kana jin daɗi ko kuma ka saba wa Allah kana halatta abin da kai na sabo kuna fahimta magana na da kyau wannan shine gaskiyar magana don haka kana wata mu'amala da wasu abubuwa na haram na farko ka dinga jin wannan abun haramun ne haramun ne haramun ne kar ka yadda ka halatta shi na biyu kuma ka dinga kokarin yadda za ka gyara in abu ya zama ma larura dole ka dinga addu'a Allah ya kubutar da kai daga cikin wannan hali ni na san mutane da yawa da suka zo suka kawo mun kuka akan matsalolinsu na rayuwa suna samun harkar abincinsu ta hanyar da bata halatta ba na ba su irin kalar wannan shawara kuma suka yi aiki da ita kuma wallahi Allah da karhe ya taimake su akwai lokacin da aka yi wata gayyata na IBC Islamic yayi idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana amma wai kai ana wa'azi baka jin komai kuma wai kana ganin wai kai hakan jarumta ne eh ba na ji eh ta ba azumi ba na ji Allah ya kaga wallahi tallahi ka mutu zuciyarka ta kekashe wallahi zuciyarka ta bushe tabbacin kai na Allah ne shine ai wa'azi akalla in baka zubar da hawaye ba ka dinga jin abun na ratsa ka ka dinga jin magana tana dukan kirjinka kana neman mafita idan ka ji laifinka ne kana neman ya za a yi ka gyara to wannan ka tabbata mutumin arziki kenan zuciyarka da sauran laushi na imani a cikinta amma wai ana wa'azi kai kana jin baka jin komai kuma har alfahari kake da haka kana alfahari har faɗa kake yi wai kai sai ai ta maganganu baka jin wani abu a ranka kuma wannan abun daɗi ne kai kake ɗauka wallahi wallahi mutuwar zuciya ce da ƙeƙashewar zuciya kar ka yadda da wannan kar na yadda da wannan kar mu yadda da wannan jama'a Allah ya yabi mutanen arziki cewa idan ana ka karanta ayoyin Allah suna girgiza musu zukata kuma suna ƙara musu imani munafukan zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama in aka saukar da ayoyi a gurin manzan Allah tambaya suke wa junansu ayyukum zadatu hazihi imana yawa ni ayan nan da annabi aka ce yace an saukar masa kuwa ɗazuni ta ƙara ma imani kuwa munafukai tattaunawa suke junansu wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hazihi imana daga cikinsu akwai wanda za su kalli yan uwansu suna da shawara da su wane ya ni wa'azin da annabi ya ɗazu ka kaji wani ɗan abu a ranka ko ka ƙara imani hakan nan kai ni ba abin da na ji to ka ji da kyau wannan ɗabi'a ce ta munafukai Allah ya ce amma masu imani na gaskiya to wannan yana ƙara musu imani akan imaninsu don haka in ƙara muku wannan maganar da haka ɗayan ya ce wallahi malam mun rasa ina za mu sa kanmu abin nan ya tara mana da hankali yana ce to ku gode wa Allah na farko alama ce ta imani a yi wa'azi a ja aya a ja hadisi ka ji hankalinka ya tashi kana neman ya za a yi ka gyara laifinka na ce wani Allah bai masa wannan ba na ce a lokacin da ake wa'azi ku kuke kuka kun lura da wasu danna wayoyinsu suke yi a hannunsu abin da ake faɗa baya ratsa su ba sa jin komai suka ce lalle mun lura ce to ku gode wa Allah Allah ya zabe ku suka ji daɗi na ce abu na biyu ku sani wannan sana'ar da kuke yi tun da ita kaɗai kuka iya to ba yanzu kawai daga kun je ku nemi gatari ku faffaskara shagon gaba ɗaya ku watsa shi ba a'a ku ci gaba da sana'ar ku suka ce malam mu ci gaba ɗayan ya ce wallahi malam ba zan iya ba na ce a'a kwantar da hankalinka Allah ai malam idan musulmi wa'azi ya ratsa shi wallahi yanzu nan za a yi a gama Allah imani imani a'a in dai akwai shi a zuciya to za ka ga aiki da gamawa shi ne gaskiyar magana ya ce malam ba zan iya ba na ce ka yi haƙuri wallahi jama'a da ƙyar na iya sassauto su cewa kar su watsar da sana'ar ɗayan ya ce yana da mata 'ya'yansa biyu ɗayan ya ce shi ba shi da mata amma iyayensa duka a jikin wannan sana'ar suke ci na ce to ku ba a hankali ku je ku koyi wata sana'a kuna koyan wannan kuma kuna tare da wannan ranar da ka gama koyon wannan sai ka dinga ɗebe jarin kana mai da kan wannan a hankalin an yi ciniki sai ka je ka karfafa wancan aka sake ciniki sai ka karfafa wancan kafin a ankara sai a ga wannan kasuwar ta mutu waccan kuma tami ta tashi kuma wallahi abin da yaran nan suka yi kenan dan sun karɓi namba na bayan wasu shekara ɗaya ko biyu ɗaya daga cikin su ya kira ne yace wallahi malam mun canja sana'a yace Allah ya taimake mu yanzu bana wannan harkar kwata kwata na samu harka ina yi to abin da ya sa na kawo mana wannan kissa dan har sai da na zo na bawa malam Musa labari ranar da muka dawo na gaya masa na ce ga dan malam Musa yana da wata ɗabi'a in ya tura ka kaje kai wani abu zai zauna da kai tambaye ka menene fa'idojin da aka samu a wannan abin da ya aika ka to daga cikin abin da na karanta masa na ce ga wata fa'ida da aka samu malam ya ji daɗi kwarai da gaske by that time so saboda haka abin da ya sa na kawo wannan kada wani yana wani abu ko yana mu'amalantar wata sana'a ko wata harka ko wani abin da akwai matsala a cikinsa ya ji wa'azi rana ɗaya je ce zai watsar mm za a zo kuma a ƙara higa matsalar da tafi wannan muni an gane magana da kyau ko bi ake a hankali sai a yi suwafin suwafin ake yi kana wannan ɗin kana ƙarfafar wannan kana rusa waccar ranar da wannan ta kan kama to sai ka watsar da waccar ɗin sai ka dawo kan wannan misali ka yi digirin ka kuma kana aikin banki bankin kunnan wala Allah ba banki ne wanda ake yin abu na abin da ya shafi shari'a ɗari bisa ɗari ba ana da matsaloli shikenan sai ka je kana neman wani aikin daban da wannan qualification din naka nan kuma kana me kana aikin ka na banki nan da shekara goma ne Allah ya kawo ma wata hanya ba ka makara ba sai kai suwafin ka koma waccan kar ka ajiye ba ka da yadda za ka yi kuma sannan ka ajiye saboda ka ji an ce akwai matsala ba a haka ba a haka an gane maganar da kyau ko sannan kuma daga cikin fa'idar haka tun da ka kudurta wannan abun akwai matsala kuma ba ka so kana so ka tsarkake hanyar neman ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku gyara hanyar neman ku ko to kana nan kana ta kokari har Allah ya ɗauki rayuwarka baka samu damar canjawa ba to wannan kyakkyawan niyyar taka Allah ya yafe maka duk abin da ya faru shikenan dama ba dai matsalar dai a tafi lahira a shiga aljanna bane ba to shikenan baka da matsala wannan haka nasoshin ayoyi suka nuna haka nasoshin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dora mu akai jama'a an fahimci maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu yan uwa za mu tsaya da littafi za mu shiga cikin maganar mu na abun da dama na ce muku duk sati in mun zo za mu dinga raba abun kashi biyu mu taba wancan mu taba wannan haka ne in ba ku manta ba mun yi magana akan ta'arifin shirka a sa mana nan mamalin yusuf inda muka tsaya ala ilaha illallah din tara mun na ba damuwa bari mu taba ko tsara biyu mantawa ne hankali na tafi duk karatu ya ɗebe ni ba mu za muka taba wannan din bari mu taba ko na minti biyar din in ba ku manta mun yi magana akan menene ta'arifin mecece shirka ko to za mu yi magana yanzu akan hukuncinta amma hukumuhu malin yace amma hukuncin shirka fa inna shirka huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi in kana neman zunubin da shi ne mafi girman wanda aka saba wa Allah da shi a duniyan nan to ka sami menene shirka fa huwa akbarul kaba'iri domin ita ce kaba'ir da tafi komai wa a'zamu zulmi kuma ita ne zalunta da yafi kowanne girma zan yi wani abu insha Allah ta'ala in akwai wanda zai bada gudunmawa a ciki to za mu yi shi kuma zan sanar da shi yanzu yadda karatun nan zai mana daɗi tun da akwai masu riƙe littafi zan ɗauki waɗannan fejina da za mu karanta za mu yi fotokofin su tun da littafin dai ko ce muku ne ku nemo shi ba za ku iya nemo shi ba don nima ba anan na same shi ba kamar yadda na faɗa muku so zan yi fotokofin shafukan sai mu zo sai a rarraba wa mutane wanda suke ga za su taimaka wajen a yi haka to kofa a buɗe take in mun tashi su same ni kai tsaye ina fata an fahimta za mu yi wannan saboda na san ba za ku ji daɗi ba ni in ta karatu ko kuma ba komai a hannunku musamman wanda suka saba rike littafi wanda suke bibiyar abin da muke yi so in Allah da sati mai zuwa zamu yi wannan insha Allah ta'ala fa inna shirka huwa a'zamu dhanbin usiya Allah bihi fa huwa akbarul kaba'ir wa a'zamu zulmi ita ce mafi girman zalunci da dan adam zai aikata a rayuwarsa yace li anna shirka sarfu khalisi haqqillahi ta'ala domin ma'anar shirka shine juyar da takakke kuma tabbataccen haƙƙin Allah sai ka juya hiya tafi kan wani wa huwa al-ibadatu wanda ita ne ibada li ghairihi ka zo ka yi wa wani wanda ba Allah ba aw wasfi ahadin min khalqihi bi shay'in min sifatihi allati ikhtassa biha ko kuma dan adam ya zo ya siffanta wani daga da siffofin da Allah ne kadai ake siffanta shi da su ai wancan satin na gaya muku wani ya dai rabaici kashin kaza a dara an ka dafa ya tashi gabansa ya yi tafiya yake waye ko ina da ina karama shehu ko a ina idan ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina ko kaga wannan siffofi ne wanda in ba Allah ba ba wanda yake da wannan siffofin to duk mutumin da ya dauki irin wannan siffofin ya jingina wa wani Allah to ya zama mushriki ya zama kafiri na fata an fahimci magana an gane ko qala ta'ala malayin ta Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne wanda yake mai girma suratul luqman aya ta goma sha uku walidhalika saboda haka ne ma rattaba shar'u alaihi atharan wa uqubatin azima Allah madaukakin sarki ya tsara wasu bala'o'i da masifofi masu ɗimbin yawa akan shirka ahammuha daga cikin manya-manyan waɗannan masifu na farko inna allaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub wa lam yatub minhu duk zunuban duniya jama'a ana gafarta su amma banda shirka wannan kadai bai ishi shirka bala'i ba jama'a ko me kai za a yafe ma amma banda menene wannan kadai bai ishi shirka masifa ba ya ishi shirka masifa kuma ya ise ka wa'azi ka nisante ta ba zunubin da ba a gafarta wa musulmi idan yayi amma in ya ka mutu kana shirka ita kan totally ba a yafe ta sai dai in tuba kai kafin mutuwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nisa aya ta 48 ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda suka yi shirka da shi suka yi shirka da shi la ya gafiru an yi sharaka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha amma yana gafarta wanda suka aikata zunubi koma bayan shirka abu na biyu anna sahibahu kharijun min millatil islam duk mutumin da yake shirka to baya cikin da'irar musulunci ya fita yana waje halalud dami wal mali kuma wannan mutumin in an kashe shi an kashe banza jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta a ɗebe ta a matsayin ganima an gane ƙalallahu ta'ala Allah ya ce fa'idan salakal ashhurul hurum Allah ya ce lokacin da watanni masu alfarma suka fita waye zai gaya mun suwa ne watanni masu alfarma na'am aha al-muharram na'am zulqada zulhijja sai kuma rajab ko المحرم رجب نعم ذو القعدة sai zulhijja ko to waɗannan su ne ainihin wato watannin watanni masu alfarma to Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum idan watanni masu alfarma suka fita faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhu ku kashe mushrikai duk inda kuka same su wa khuduhum ku rike su wa hasruhum ku killace su ma'ana ku mai da su furzunonin yaƙi kaga a nan Allah kaɗai kai tsaye ya ce a kashe mushrikai duk inda aka same su in dai ba a cikin watanni masu alfarma ba jama'a kuna fahimtar magana wannan ya ishi shirka bala'i sannan abu na uku annallaha ta'ala la yaqbalu minal mushriki amal zai yi kaji da kyau idan ɗabi'ar ka ne zuwa gidan bokaye wanda ɗaya ne daga cikin nau'ukan shirka to duk aukin da kai baya zuwa gurin Allah ko ya je Allah ba zai baka komai ba kun gane magana in ɗabi'ar ka ne in za ka faɗi ka kira sunan shehu to wannan shi ma nau'i ne na shirka da haka duk abin da kake Allah ba zai abin nan ba in ɗabi'ar ka ne cin ƙasar kabari da ɗiban ƙasar abin nan hubbari kana neman albarkata kana neman wani alheri ko kana kiran sunan wasu mala'iku ko wasu aljanu duk abin da kake wanda yake face ne shirka to duk aikin da kai na musulunci Allah ba zai karbe shi ba to wannan kaɗai ba masifa ba ce jama'a masifa ce da haka yake cewa anna Allah ta'ala la yaqbalu min al-mushriki amalan Allah baya karba daga mushriki na wani aiki wa ma amilahu min min a'malin sabiqatin takunu haba'an mansura duk abin da ya aikata kuma a baya to shikenan wannan aikin ya zama haba'an mansura shi yasa har malamai tattaunawa suke yi idan mutum yana musulunci sai yau aka ce yayi ridda ko to da ya ridda sai kuma ya dawo musulunci shin ayyukansa da ya yi a baya kafin ya yi riddan nan suna nan ko sun rushe a ya kuka kura min ido kuna kallo na haka wasu malamai suka ce yana nan ya dawo saboda haka aikinsa yana nan tunda ya dawo ko ba haka bane kama da suka ce yana nan inda mai hujjarsu karawa kallon mai hujjar ku na cewa aikinsa yana nan na bawa da ubangiji malayin ce hujjarsa shine ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa na'am wannan ayyukan da suka yi na kafirci ai hi na musulunci yayi ba na kafirci yayi ba to ina gaba ka karasa ba ko to bari barka ka karasa eh eh eh za ana ba su ladan ayyukansu da suka yi kyawawa saboda lokacin da suke wancan kafircin sun ɗauka shi ne gaskiya to da suka gane ba gaskiya bane suka higo musulunci sai Allah ya ce wannan aikin da suka yi na kafirci ba zai tafi a banza ba ko ba haka ba akwai aya akan haka aiko wa zai kawo mana ayar illa man taba jazakumullahu khairan wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to shi hasanat ne kaga an ce su waɗancan sayyi'at ne za a mai da su hasanat to shi kuma hasanat ne dama ya yi don dama musulmi ne ina so ku fahimci tambayar dama musulmi ne sai ya ridda to da ya ridda idan mutum ya ridda ka'ida aikinsa ya rushe ko ba haka bane wa man ya kharuj ma kanu ya amaluna idan mutum ya yi shirka duk abin da ya aikata ya rubuce to shikenan yanzu ya yi shirka aikinsa ya ruguje to amma yanzu ya dawo shin aikin sannan da ya yi kamar yadda kafirai da suka yi kafirci suka dawo musulunci aka dawo musu da aikin su karkashin wannan ayar to shi ma yanzu aikinsa na musuluncin nan ana dawamar da shi ko kuma zai fara sabon gini ne shi ne tambayar eh ayyukansa suna nan me dalili sallam na'am inna allaha yakbar tawbatul abd ma lam ya gargir to ai shi lokacin da zo gargara bai zo gargara ba yana cikin abin da tunda haka tunda ya tuba ba wai ya zo gargara bane dan haka Allah ya karbi tubansa ayyukansa ma ke Allah ya saka da alheri na'am ayyukansa suna nan mm. mm. eh eh eh ta
shi wannan asalin su eh dan sa musulunci ai ne shi kuma an ne dama shi masa ne musulunci ba dai haka haka kuma ne mm.
dawo sa saboda saboda wani ne da aikata sai zama da bin dawo eh wancan tsohon aikin sa yana da eh shi kuma ta goma shi an yi aka masa da shi da musulunci Mm.
sai zama da wannan aikinsa Mm.
wanda wa- inda Allah ke cewa kyakkyawan aikinsa sai shi har da munanan aiki sai zama da shigarsa musulunci da shafi ya share kafircinsa da ba kafircinsa na baya na'am Allah ya saka to kai ne na kusa da na ƙarshe Ana ni kuma dalili na.
eh Allah ya jero annabawa da ƴaƴansu da waye-wayensu ya jero gaba ɗaya.
eh Sai ce da su ne in suna yin shirka aikin aikinsa ya rushe walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu eh to na'am eh inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala dan haka aikinsa yana nan na'am tunda dawowa musulunci da yayi ku ji fiqhun malam yace shi dalilinsa na cewa aikinsa yana nan Allah ya ce inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala an gane yace saboda dalilinsa anan shine ai tun da dawowarsa musulunci kyautata aiki ne ko bata aiki kyautata aiki ne to Allah kuma ya ce duk wanda ya kyautata aiki ba zai tauye masa mai ba ladansa ba da haka aikinsa yana nan kai yau muna da faki hai ahe ahe duk mun wallahi amma amana gaskiya ni kun bani mamaki ashe ana tasbugawa muna ganin kamar ba a fahimta ashe ana fahimtar abubuwan nan to Allah ya shiryar da mu na'am to shikenan ina ga sai mu dakata a haka ko to kulasar magana a takaice dan yawanci kukan ce idan na kawo matsala sai in bar ku a abin nan ban warware ta ba ko Allah ya ji kan Dr. Ahmad BUK yawanci yakan yi haka shi ma sai ya kawo wa shawara ai ta tattaunawa in ya gama kuma sai ya ce kala haddathana kawai sai ya ci gaba abin shi ya bar ku da sauran matsalolin malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar jama'a sun yi saɓani a kanta kuma sun bawa sun ka- ƙara wa juna ilimi dangane da wannan ainihin wato magana din amma gaskiyar magana magana mafi inganci shine magana da malaman nan suka faɗa cewa aikinsa yana nan an gane magana da kyau ko za a dawo mishi da aikin shi dalili kuma a nan shine malamai suka ce na farko dai musulunci annabi ya ce al-islamu ya jubbu ma qablahu shi musulunci yana tunkuɗa duk abin da aka yi kafin shi an gane duk abin da aka yi shi kafin musulunci to in musulunci ya zo ya tunkuɗe shi to shi kenan shi wannan dama musulunci ya yi da ya musulunci sai ya zo ya ne ya yi ridda to shi kenan za a je a ajiye masa aikinsa ne a jira shi kafin mutuwar shi shi ne abin da malamai suka ce kafin mutuwar shi in ya tabbata a kafirci to sai a loda masa kafircinsa a watsar da wannan aikin nasa na me na musulunci da ya yi a baya kafin ya zama kafiri idan kuma ya dawo ya musulunta bayan da ya yi ridda to dama ayyukansa suna nan a killace ana jiransa ne yana dawowa musulunci za a jona masa menene sannan suka sake cewa idan kafiri zai yi kafirci daga baya ya musulunta Allah ya narka aikinsa na kafirci ya koma na menene to dan menene musulmi zai yi musulunci idan ya yi ridda ya dawo Allah ba zai mar masa da aikinsa na musulunci ba kaga wannan tambaya ya kamata a yi ta idan Allah ya ji tausan kafiri ya yi kafirci na shekara sha biyar ko ashirin sai ya ji ya kamata ya ridda sai ya ridda a abin ya kamata ya musulunta sai ya musulunta sai Allah ya ce to tun da dama ka yi wancan kafircin bisa ga tunanin abin da kake kai gaskiya ne alhalin ba gaskiya ba ne to mun ma ta goma shi mun mayar maka da shi wannan aiki ya zama aikin alheri ya ce to shi musulmi wanda da dama can musulmi ne ya gina rayuwarsa akan musulunci sai daga baya ya samu tangarda shedan ya kwashi kafarsa sai ya kafircewa Allah na shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma yanzu sai ya dawo to sai malamai suka ce in za a yi wa kafiri wancan alherin dan me yasa ba za a yi wa musulmi wannan alherin kun gane maganar da kyau ku to da wannan maganganun ne malamai da yawa amma akwai wanda suka tafi akan cewa ba za a dawo masa ba ina so ku gane wannan abin da yasa na kawo wannan saboda kada ka je ka ji wani malami ya rinja yadda cewa ba za a dawo masa ba ka ɗauka cewa ya yi ba daidai ba a shi ma fatawar wasu malamai ya bi an gane amma ni na fi gamsuwa da cewa za a dawo masa da aikinsa based on waɗannan hujjojin Allah ya datar da mu don haka za mu dakata a namba ta biyu din nan za mu tashi namba ta uku insha Allahu ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai ni da ko Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha huma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh